الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar sha uku ga watan juma da la'akira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace ma biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na
wani yanzu ya ce zai a wani ya ce mata in ka da zai a wani to kuma daga baya ya halitta ya jawo ya aure ta
wani ne ne hukuncin mutum ya nemi auren mace kafin ta gama idda kuma bayan ta gama idda kuma ya aure ta menene hukuncin wannan auren aure ne ingantacce illa kasancewar ya saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala domin ya keta dokarsa mace in tana cikin idda ba a mata zancen aure an gane ko haramun ne da nassi na alkur'ani kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ubangiji ta'ala yace kar kuma mata alƙawalin za ku aure su a ɓoye ma'ana tana cikin idda ka ce ma mace je ki in kin gama idda zan aure ki ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka illa an ta kulu kaulan ma'arufa sai dai da za ku yi faɗa faɗa wadda take kyaukyawa wadda duk mai hankali zai iya gane inda aka sa gaba za ka iya ce da ke za ka iya ce da ita wance dai kar a manta da mu ko kuma a unguwarku in kin samu kyaukyawar mace mai halaye na kwarai mai tsabta kamar ke ki kama mu da duk irin wasu 'yan kyaututtuka haka to ba laifi idan tana da hankali kenan za ta iya gane menene manufarka saboda ka'ida larabawa suka ce allabibu man ya famu bil ishara mai hankali shine wanda ke fahimtar inda aka sa gaba a sanadiyar nuni ko motsa kafa ka yi shi mai hankali zai iya gane mai kake ne to shi ne wannan ubangiji ta'ala yake cewa a nan dai cikin surar wala junaha alaikum fi ma arradtum bihi min khidmatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahun ubangiji ta'ala yace ba laifi akan ku ku jama'a ta mu'minai fi ma arradtum bihi min khidmatin nisa'i dangane da abin da kuka yi ruwayi da kaman wanka na neman auren mace shine kamar misalin da muka yi kai wancin gaskiya halayen ke na burge ni ni dai inda a ce na same ki da na dace an gane ko ko kuma ke dai son kowa ne kin wanda ya rasa to ji irin waɗannan maganganu baka fito hili ba dai kace mata je kiki gama idda in aure ki to wannan duka ba laifi shine a yaren hausa ake kiran shi jirwaye da kaman wanka shine Allah ya ce ba laifi a kanku dangane da abin da kuka yi na jirwaye da kaman wanka na neman auren mace aw aka nan tufi an fusikun ko kuma kuka ɓoye a cikin zukatanku kawai kai dai ka kumshe abinka a cikin zuciyarka kai dai kana son ka aure ta amma baka fito ka bayyana Allah ya ce duka ba laifi sai ya ce alim Allahu annakum satazkurunahum lalle ubangiji ta'ala ya san da sannu za ku fito fili ku bayyana musu cewa kuna son su da aure sai Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa kar kuma mata alƙawalin za ku aure su ba alhali ba su gama idda ba sai dai da za ku yi faɗa faɗa kyaukyawa shine kenan abin da ya gabata jirwayi da kamar wanka to amma idan mutum zai nemi auren mace a cikin idda amma sai da ta gama idda ya aure ta wannan aure ne ingantacce wannan neman aure da ya cikin idda wani babban laifi ne ya keta doka ta ubangiji tabaraka wata'ala iya abin da yake kan shi shine kyautata tuba zuwa ga ubangijinsa subhanahu wata'ala na'am wai shin akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wai in kaga wani abu akan ruwa misali ko wani haki ko wani abu cewa ba a gusawa akan haka dai ban san da hadisi ba amma na san da hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu cewa idan muna shan abin sha mun kafa kai mu dawo da numfashi a cikin makayin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu ya haramta mana saboda hikimomi a nan su da yawa maido numfashi a cikin makayi zai iya kazamtar da wannan ruwa kenan ka bata shi ka haramta ma wanda zai biyo baya saboda dawo da numfashi in akwai wani tasoni majina za ta iya zubuwa a ciki da sauransu kuma anan hallo hikima takan iya yiwa wani yana da rashin lafiya dawo da wannan numfashi da izinin Allah kasancewar rashin lafiya cutar da yake dauke da ita tana iya shiga kuma wani ya dauka amma da izinin Allah to don haka kenan wannan amma na kan cewa ba za ka bushe ba lalle in aka kalli wannan hikima kenan takan iya yiwuwa wannan ma ya iya shiga amma dai nafsi a bayyana akan haka ban san da shi ba na'am shine manzon Allah yake cewa wala ya tanaffas fil ina kar mutum yayi lumfashi a cikin makayi lokacin da yake sha sai dai ka janye makayin gefe idan ka yi lumfashin ka sannan kuma ka mai da hallo ka sha na'am tagumi wai ne ke cewa to shi dai tagumi ban san ba wani dalili akan hani game da shi amma shi dahi kamar misali da mutum zai zauna ya ma hannun shi haka lalle akwai hadisi a cikin sunani abi dawud wanda yake nuna zama ne na yan wuta amma ban san ba menene ingancin wannan hadisi sai dai abi mu bashi insha Allah ta'ala za mu iya bincikawa mu san menene matsayin shi na malam kamar da nake yi wani soji ne haka kuma sai su uwayen shi ana ba su kudin layya wasu da wabansu ko kuma dai suna rabawa kamar daidai da daidai hakan ne ko kuma gado ne sai a mai rabin gado
to abin da muke tambaya wannan ragon layya da ake ba mahaifan shi daman kudin shi ne da aka ringa tsunguyewa ana tara masa ko kuma kasancewar kawai kyauta ce aka yi niyyar masa ka'ida ce kawai kyautatawa ce ihsani ba kamar na kudin ritaya ba ne ba wani misali mutum ne ya mutu wanda kuma kasancewar a tsarin ma'aikatarsu a duk shekara ana ba su ragunan layya kenan shi ya riga ya mutu kuma ake ba mahaifansa uwar shi da baban shi shin wai wannan raguna da ake ba su iya rabon gado za su yi ko kuma tsaka za su raba tsaka za su raba tun da kyauta ce an gane ko kyauta ce ba wani dukiyar shi bace ba da aka ringa gutsirewa ana tara masa kamar yadda ake ma ma'aikacin gwamnati inda kasancewar dukiyar ka ce ake albashin ka ne ake gutsirewa ake ajewa wanda in ka kai ritaya sannan a ringa baka to wannan shi doron da aka amso yadda ake raba gado haka za a raba shi saboda damun matsayin kudin ka ne na
kamar mutum yana da wani abu ko dan uwan shi da haka in yaje an yi sabuwar aihuwa ana ba shi yaron a hannun shi ya ce mishi addu'a to addu'a barakallahu fi kan wani ta wata cikin ba ku a duniya
wai misali mutum ya ɗauki injiri ya baka kai masa addu'a in ma a kawo maka takanas ko kuma kashi domin gaida su kuma domin kai masa addu'a wace addu'a ce cewa Allah ya masa albarka ta wadatar ko dole sai ka biyo baya da wata addu'a cewa Allah ya masa albarka ta wadatar domin babu addu'a da ta wuce haka amma kuma ba laifi duk abin da ka iya na addu'o'i na Allah ya ƙara masa albarka ubangiji ta'ala ya kare shi dangane da duk wasu sharri da wata mugunta wannan ba laifi irin su ayatul kursi da sauransu irin su uizu kuma bi kalimatin lahi ta'amma kenan shi dai ne sai ka ce uizu ka bi kalimatin lahi ta'amma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma in mace ce ku ce kwa sai ka dawo da wasalin kafukin maimakon sama sai ka dawo da shi kasa sai ka ce uizuki bi kalimatin lahi ta'amma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma da sauran adawi duka ba laifi ana iya masa yake cewa a wajen zaman tsaya in ka tashi lokacin da za ka tashi da inda za ka yi kabara ko kuwa in ka tashi cikin wai misali sallah mai zama biyu lokacin da kai zama na farko lokacin da za ka miƙe ka kawo ta uku a wannan lokaci za ka ce allahu akbar ko kuma sai bayan ka miƙe ka yi tsaye malaman malikiya suka ce sai ka miƙe ka yi tsaye cak menene hujjar ku suka ce domin dadi sallah ai raka'a biyu ce kamar yadda hadisi ya inganta daga baya sai aka tabbatar da wannan raka'a biyu sallah ce ta bulaguro ta gida kuma sai aka kara ta zama hudu da haka suka ce kenan anan sai ka miƙe tsaye cak zaka ce Allahu akbar sannan kuma suna da hadisi illa kasancewar hadisin bai inganta ba amma fa magana mafi inganci hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da za ka miƙe a lokacin nan za ka ce Allahu akbar ba sai ka miƙe ka yi tsaye ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an gane ko wannan ita ce magana tabbatacciya ba sai ka miƙe ka yi tsaye cak za ka ce Allahu akbar lokacin da za ka tashi a wannan lokaci za ka yi kabbara darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabu siyam mun tsaya karshen wato babi na goma baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da aka so mai azumi ya yi buɗe baki da shi kamar yadda muka wuce da hadisai kamar guda biyu wanda ɗaya bai inganta ba ya inganta wanda bai ingantar ba shine hadisin salman ibn amir abbabbi allah ya kara masa yadda wanda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku zai yi buɗe baki to ya yi buɗe baki wato da dabino wanda kafin shi akwai hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda wanda shi ma dai bai inganta ba wanda manzon Allah yake cewa man waje da tamran falyufdir alaihi wa man la falyufdir ala ma fa innal ma'a tahur duk wanda ya samu dabino daga cikin ku manzon Allah ya ce to yayi buɗe baki da shi wanda bai samu dabino manzon Allah ya ce yayi buɗe baki da ruwa domin ruwa abu ne wanda yake mai matukar tsarki a karan kansa to illa kasancewar waɗannan hadisai guda biyu ba ɗayan da ya inganta iya wanda ya inganta shine hadisi na uku a baban hadisin anas dan malik allah ya ƙara masa yadda wanda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin ya sallaci sallah ta magarba idan ya wuni da azumi manzon allah yana buɗe baki da maga an gane ko yana buɗe baki da maga fa in lam takun rudabat fatumairat idan bai samu magar da zai buɗe baki da ita manzon Allah sai yi da busheshen dabino idan ko bai samu dabinan da zai yi buɗe baki da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dan kwankwaɗi ruwa kwankwaɗa wannan na nuna mana kasancewar iya abin da aka fi so mai azumi ya yi buɗe baki da shi shine da wannan dabino shi ma kuma a dabino shine maga in har bai samu maga ba kenan sai ya samu busasshen dabino idan bai samu ba busasshen dabino to sai ya yi buɗe baki da ruwa wannan kuma na nuna mana sauki na ubangiji tabaraka wata'ala game da al'umma ta musulmi in ba wannan ga wannan in ba wannan ga wannan kuma kamar yadda bayani ya gabata hikima malamai suka ce a nan kasancewar domin kasancewar duk lokacin da mutum ya wuni da azumi to gangan jikin shi yana samun rauni domin wani adadi na sukari na zubewa daga cikin jikinsa wanda kuma yana sanya ido ya yi rauni da sauran gangan jiki malamai suka ce kuma hikima a nan babu abin da yake gaugawar mai da sukarin da mai azumi ya fadda sama da ɗanyen dabino wannan kenan iya dai ɗan abin da aka gano wanda kuma kasancewar duk abin da Allah zai shar'anta mana to akwai hikima a ƙarƙashinsa an gane ko mukan iya ganowa mukan iya kasa ganowa kuma hikimomin ubangiji tabaraka wa ta'ala sun wuce a lissafa to don haka dai wannan na nuna mana kenan iya abin da yake mustahabi mutum ya yi buɗe baki wato da dabino kenan ɗanyen dabino ko kuma busheshe ko kuma ruwa yau kenan za mu tashi babi na goma sha ɗaya قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون وأن الفطر يوم تفطرون wal'abaha yau matubahun malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lalle azumi shine ranar da kuke yin azumi an gane ko kamar yadda shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake faɗa masa habin ma'ana ranar da galibin jama'a suka ɗau azumi wannan shine ranar azumi amma ba maganar ba yau wannan ya dauki nashi gobe wannan ya dauki nashi sai yake cewa wa annal fitra yawma tufdiru lalle idi shine a ranar da kuke yin idi ma'ana galibin jama'a ta gari ran da suke yin idi to wannan shine idi sai ce wal abha yawma tudabbun wato kuma ita layya wato shine ranar da kuke yin layya wannan ana nuna mana kenan mafi yawan jama'a a ran da suke azumi wannan shine azumi a hakika haka kuma a ranar da suke sallah ita ce sallah ba daidai kun jama'a ba kasancewar ni ni dai na ga wata wanda malamai suka ce in kai kadai ka ga wata kasancewar kuma ba a gaggata ba kenan kai kadai ya zama tilasa kanka ka dau azumi kenan kai kadai kin nan ba za a ce ba a yau gari ka za su kadau azumi kai kai kadai ne ne kadau azumi amma mafi yawan jama'a da shugaba zai yi sanarwar an ga wata a ce yau a dau azumi cewa kuma yau an ga watan sallah gobe a yi sallah to wannan ita ce sallah a hakika قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخب... قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إن معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وإظام الناس wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu as-sawmu yawma tasumun manzon Allah ya ce shi azumi ya ce ranar da kuke azumi ma'ana kenan galibin jama'a ran da kuka dau azumi wannan shine yinin azumi ba maganar cewa waɗannan an ce an ga wata sun ce ba za su ɗauka ba sai sun gani da idansu to wannan in ana lissafin wace rana aka dau azumi wannan ba a sa su a cikin lissafi saboda yan bin ra'ayi ne da son zuciya ba karantarwar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'anin sa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har waɗannan za a yi lissafi da su to bayan da za a yi a samu lissafi daidai yadda kan al'umma zai haɗu yanzu misali wanda so da yawa za ka ga mafi yawan jama'a musamman mazauna gida an gane ko ma'ana mutanen kauye wanda ba a taɓa ɗaukan azumi ɗaya rana da su da maraya tun duniya ma tana zaune haka sallah ba a taɓa yi da su to don haka su waɗannan duka ba a sanya su a lissafi da kuma mafi yawa waɗanda suke a cikin maraya wanda za a ce an ga wata a talatin ba ɗaya su ce a ai su ba za su ɗauka ba dole sai sun gani da idansu a ce an ga wata su ce ba za su aji ba su ai ko da arba'in za su yi su sai sun gani da idansu to waɗannan duka ba a sanya su a lissafi an gane ko ranar azumi manzan azumi manzan Allah ya ce yau masu sumu ranar da kuke yin azumi kenan mafi yawan jama'a sai ya ce wal fitra yawma tufiru manzan Allah ya ce haka nan wal fitru yawma tufiru manzan Allah ya ce sallah ya ce ranar da kuke sallah lafazin alfitir dai wato shine idi wanda yake na azumi don haka ake kiran shi da idul fitr me yasa saboda an samu baki sai yace wala adha yawma tudahu layya manzon Allah yace ranar da kuke yanka layya ma'ana ranar da shugaba ya yanka layyar shi da mafi yawan jama'a wannan ita ce layya wanda kuma kasancewar daman wannan tsari kamar yadda musulunci ya tabbatar mana a ƙarƙashin shugaba yake shugaba shine wakilin jama'a wanda in an ga wata za a ce masa an ga wata wanda kuma nauyin na kan shi shi zai yi sanarwa a cikin ƙasa birni da ƙauye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a zamaninsa in an ga wata zawwa ake a faɗa masa an ga wata idan aka ce masa an ga wata shi zai yi sanarwa wanda mun wuce da hadisi na wato al'arabi duk da cewa hadisin bai inganta ba amma akwai hadisi ingantacce na ibnu umar allah ya kara masa yadda wanda yake cewa mutane sun nemi ganin wata sun ga wata ni ma na ga wata muka ba manzon allah sallallahu alaihi wasallama labari manzon allah ya ce da wazi don haka shugaba in aka kawo masa labarin cewa an ga wata aka tabbata mutanen nan kuma adalai ne wanda daman kwamiti yake na musamman waɗanda za su kula da harkar ganin wata idan suka ba shi labari to akan zahirin al'amari akan shi za a yi aiki idan ya yi sanarwa to dole ne a matsayinmu na musulmi mu ɗau azumi maganar cewa an gani ko ba a gani ba wannan duka ba namu bane in muka ce ba a gani ba ƙarya ce aiki dole to muna da sai mun tanadi hujjar da zamu ba ubangiji ta'ala a gobe kiyama dan in ka ce abu kaza ƙarya ne sai kana da dalilin da ya karye ta haka kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula an gane ko don haka kuma kaddar cewa an kuskure to kar mu manta hadisi da ya gabata ubangiji ta'ala ba zai kama mu da kuskure za a ba mu ladan azumi cikakke wanda yake ingantacce inda gangan shi wanda ya ce ya ga watan alhali bai gani ba nauyin al'umma gaba ɗaya akan shi yake wannan kuskure da ya dora su a gobe kiyama kai ba abin da ya shafe ka amma inda a talatin ba biyu za a ce maka an ga wata to watan musulunci bai taba tsayawa a talatin ba biyu ba amma talatin ba daya wannan wata tabbas ne yana tsayawa kamar yadda hadisi ya gabata manzala sallallahu alaihi wasallama yace ai wata talatin ba daya ne ma'ana wata yana yin nasan shine mala yake cewa wannan hadisi hadisi ne gari kuma hadisi ne hasan ma'ana a takaice dai hadisi ne ingantacce sai mala yake cewa sharan malamai ya fassara wannan hadisi ma'ana wani daga cikin malamai magabatan kwarai ya fassara wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna ma ma'ana hadal hadith anna sawma wal fitra ma'al jama'ati wa izamin nas lalle azumi a hakika da idi wato shine tare da jama'a da mafi yawan jama'a kenan ran da aka samu mafi yawan jama'a sun dau azumi to ran nan ne ranar azumi wadda za a lissafa da ita haka idi ran da mafi yawan jama'a suke idi to wannan shine idi kenan ba maganar ɗaiɗai ko waɗanda suke masu bin ra'ayi da son zuciya babu ma ja'a idza aqbala al-layl wa adbara an-nahar faqad afṭara as-sa'im wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza aqbala al-layl idan dare ya gabato wa adbara an-naharu wato yini ya juya baya ta ina ake gane cewa dare ya gabato shine fadawar rana domin shi dare na farawa da zaran kaskon rana ya faki to dare ya shiga wa adbaran nahar yini kuma ya juya baya da zaran kaskon rana ya bace to yini ya riga ya nada kayansa shine manzo Allah yace in har an samu wannan alama faqada afqar shine malai yace faqada afqar as-sa'im hakika mai azumi ya kai lokacin da ya zama tilas a kan shi wato ya yi buɗe baki shi lafazin afbara kasancewar bi ma'ana balaga waqtal ifbar ya isa lokacin da wato ya zama tilas a kan shi ya yi buɗe baki kamar yadda wannan ya mai ya yawaita a cikin yare wanda yake na larabci kamar yanzu misali yadda larabawa suke faɗa mutumin da ya je birnin najad sai su ce anjada ma'ana mutumin da ya je birnin najad mutumin da ya je mina sai su ce amna kamar misali mutumin da ya je sham sai su ce ash'ama mutumin da ya je yaman sai su ce aimana an gane ko to shine anan malamai suka ce ma'anar afdara ai ya shiga lokacin da ya dace wato ai buɗe baki قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح na'am
Umar Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-lailu idan dare ya gabato wa adbaran naharu yini ya juya baya wa gabati shamsu kaskon rana ya faki manzon Allah ya ce faqada afbarta hakika kai mai azumi ka kai lokacin da ya cancanta kai buɗe baki don haka kenan maganar cewa sai duhu ya fara shiga wannan dumma bata taso ba iya dai abin da ake bukata wato kaskon rana ya faki shine malam yayin ishara ya ce a wannan babi akwai hadisi na abdullahi ibn abi aufa da abu sa'id al-khudri wanda hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda al-imam al-bukhari yayi ta'alikin sa kamar yanda hadisin yanda yake wato abdulwahid ibn aiman daga mahaifinsa yake cewa mun shiga wajen abu sa'id fa afdara wa nahnu nara anna shamsa lam tabru kawai sai muka ga abu sa'id yayi buɗe baki mu kuma a iya tunaninmu da zaton mu kawai rana ba ta fada ba amma shi abu sa'id da ya tabbata kaskon rana ya fada shikenan kawai sai buɗe baki ba maganar cewa sai duhu ya fara shiga don haka Allah ya ce mana wa kulu wasu rabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ubangiji ta'ala ya ce sannan ku cika azumi zuwa dare me ake nihi da dare shine kasancewar kaskon rana ya faki in dai kaskon rana ya fake to dare ya shiga ko da duhu bai shigo ba to a wannan lokaci mai azumi sai ya bude baki wannan kenan yake nuna mana iya lokacin da ake dakatar da azumi shine kenan lokacin da rana ta fada kamar yadda kuma karantarwa ce ta ubangiji ta baraka wa ta'ala da bayani mai gamsarwa na manzon shi sallallahu alaihi wasallam da ubangiji ta'ala ya ce kuma a cin musiyama ilallai sannan ku cika azumi zuwa dare kaga ila anan ka'ida a larabce malamai suka ce tufi dulgaya to amma me ake nihi da dare anan ba ana nihi cewa sai duhu ya shiga ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani akan wannan aya yace anan idza aqbala al-layl idan dare ya gabato wa adbara naharu yini ya juya baya sai ce wa gabati shams kaskon rana ya fiki kenan bacewar kaskon rana shine shigar dare shine sai ya ce faqada afbarta hakika kai mai azumi ka kai lokacin da ya cancanta kai bude baki babu ma ja'a fi ta'jilil ifbar wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaggauta buɗe baki sunna ce mustahabba wato gaugawa a wajen buɗe baki da zaran ka tabbata kaskon rana ya faki to ba a buƙatar mutum ya yi latti قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم هو سلمة بن دينار قال ها قال وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك قراءة عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر نعم قال وفي الباب أنا أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفجر وبه يقول الشافعي هو محمد بن إدريس وأحمد وابن محمد بن حنبل الشيباني وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويا قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن العوزائي هو عبد الرحمن بن عمرو عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري هو هو ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وأبو المجيرة عن الأوزائي بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن الخازم الدرير عن العامش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أمارة بن أمير عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى يعني عبد الله بن قيس الأشعري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو أتية وأبو أتية اسمه مالك بن أبي عامر الحمدان حمداني ويقال مالك بن عامر الحمداني وابن عامر أصح نعم نعم
wato sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yazalu nasu bi khair manzon Allah yace jama'a ta mu'minai ba za su gushe ba suna tare da alkhairi ma ajalul fitra matukar za su ringa gaggauta buɗe baki ma anan zarfiya ce kenan muddatu muddata ta'jilihim al-ifdar matukar za su gaggauta bude baki manzon Allah yace jama'a ba za su gushe ba suna tare da alkhairi kenan anan gaggauta buɗe baki sababi ne na samun alkhairi na duniya da lahira kasancewar kuma a nan abinda za mu gane ashe duk wani alkhairi yana karkashin rayar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyar karantarwa shine sababi na samun duk wani alkhairi duk wani sharri da mugunta na karkashin saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce mana fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim to shine anan yace da mu la yazalun nasu bi khairin manzon Allah yace jama'a ta mu'minai ba za su gushe ba suna tare da alkhairi ma ajjalul fitra matukar za su ringa gaggauta buɗe baki amma me ake nihi da gaggauta buɗe baki a nan ka tabbatar da cewa kaskon rana ya faki ba ana nihi kafin rana ta fada ba dandanan ka yi buɗe baki iya abin da ake bukata kenan in dai ka tabbata kaskon rana ya fada to ba maganar wani jinkiri to shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sakamakon gaggauta buɗe baki bayan tabbatar da fadawar rana sababi ne na dacewa da duk wani alkhairi shine malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abu huraira da abdullahi dan abbas da kuma aisha allah ya kara mata yadda wato da anas dan malik malam yake cewa hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi sai ya ce wa huwa allazi ikhtarahu wa ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghayruhum wannan shine abinda malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu suka zaba iya abinda suka ga sunna tabbatacciya shine gaggauta bude baki bayan tabbatar da fadawar rana sai ce istahabbu ta'jilal fidri wato sun so gaggauta bude baki akan wannan magana al'imamu shafi'i yake da al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim sannan wannan riwaya ta biyu ta abu salama daga abu huraira allah ya kara masa yadda za allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ubangiji mai girma da buwaya ya ce a habbu ibadi ilayya mafi soyuwar bayina a wajena a ajaluhum fitra mafi gaugawarsu ga buɗe baki ma'ana wanda na so ubangiji ta'ala ya ce wanda ya fi gaggauta buɗe baki amma tare da cewa wannan hadisi bai inganta ba sannan hadisi na uku shine malam ya zo da hanyar riwaya ta abdullahi ibn abdurrahman daga abu asim da abu mugira daga al-imam al-auza'i da wannan dangane shi ma dai sanadi ne wanda yake ba'ifi malam ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gari illa kasancewar bai inganta ba sannan sai malam ya zo da hadisin abu adiya ke cewa ni da masruq ibn al-ashda mun shiga wajen aisha uwar muminai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce da ita ya ummul mu'mini ya ke uwar muminai rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu mazaje biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah ɗayan su dai da zaran ya tabbata cewa rana ta fada to zai gaggauta bude baki kuma zai gaggauta sallah ta magariba wal akhar yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salah shi kuma ɗayan na jinkirta buɗe baki sai ɗan duhu ya fara shiga sannan kuma yana jinkirta sallah ta magarba qalat ayyuhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah Aisha ta ce to tunda kun ce mazaje ne biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku gaya mun su wane ne an gane ko wane ne ta ce daga cikin su wanda yake gaggauta buɗe baki kuma ya gaggauta sallah ta magarba kulna abdullahi ibn mas'ud muka ce da ita abdullahi dan mas'ud sai ta ce haka za sana a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanda abdullahi dan mas'ud yayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wal akhar abu musa shi kuma ɗayan shine abu musa al-ashari wanda abdullahi dan mas'ud kasancewar idan aka zano biyar daga cikin masana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana cikinsu domin yana daga cikin fuqaha'u sahaba wanda sun karanci alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun fahimci ma'anarta kuma suna bin ta sau da kafa to don haka aisha ta jinjina masa a nan ta ce masa tabbas wannan yanda ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda kar mu manta ai ga hadisi nan kusa ya gabata me yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra kuma tare da cewa a cikin tun sallah ta magariba mu a cikin kitabu salamu mu ce da hadisi wanda manzon Allah sallallahu wanda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa mun kasance muna sallah ta magariba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gama sallah ɗayan mu ya tashi ya harba kibiyarsa kuma ya ga inda ta dira an gama sallah ta magariba fa mutum ya ɗau kibiya ya harba kibiya kuma ya ga inda ta fada wannan me yake nunawa gaggauta sallah ta magariba bayan tabbatar da sharɗanta na daga cikin sharɗanta shine wato fadawar rana to don haka a nan aisha ta ce wanda yake gaggauta buɗe baki yake gaggauta sallah ta magariba wannan shine ya dace ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin haka manzon Allah yake malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin al'imamu muslim ya fitar da shi abu adiya sunan shi malik ibn abi amir alhamdani malam ya ce kuma ana faɗa wani lokaci malik ibn amir alhamdani wa ibn amir asa sai ya ce amma malik ibn amir ya ce shine yafi inganci maimakon malik ibn abi amir an gane ko malik ibn amir shine yafi inganci akan malik ibn abi amir kenan hudda abi shine wato hudda abi kin shine yafi dacewa akan dada ta kenan babu ma a fi ta'khir suhur wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na mustahabbancin jinkirta sahur ma'ana shi sahur iya abin da ake bukata a jinkirta shi قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الديالسي هو صاحب المسند قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر خمسين آية قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر القراءة خمسين آية قال وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السهور نعم نعم
wato anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa zaidu bin sabit ke faɗa cewa ta saharna ma'annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi lafazin ta saharna ma'akuzin ne min suhur idan aka ce asuhur wato shine lokaci wanda yake na ƙarshen dare kafin ketowa alfijir gab da ketowa alfijir wannan lokaci shine ake kiran shi da asuhur an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala mi ya faɗa ga bawansa annabi ludu alaihi salam lokacin da Allah ya turo da sakon cewa maza ya tattare ya nashi ya nashi iyalinsa da duk wanda ya yi imani da shi a bargari cewa azaba za ta sauka shine Allah yake cewa na jaina bi sahar abinda ake nihi da asahar wato shine kenan lokaci wanda yake na asuba abinda muke nihi kenan in aka ce asahar kenan lokaci wanda yake karshen dare idan aka ce as-suhur kenan yin sahur shine as-suhur idan ku aka ma sinun kin wasali sama aka ce as-sahur abincin da ake ci a wannan lokaci shine as-sahur kenan as-suhur ba sunan lokaci bane kamar yadda muka faɗa da farko kuskure ne sunan lokacin shine as-sahar kenan karshen dare gab da ketowa al-fajr kenan as-suhur yin sahur amma in aka ce as-sahur aka ma sinin kin wasali sama kenan abincin da ake ci a wannan lokaci kamar yadda in ka ce alwadu ruwan arwalla idan ka ce alwudu kama wawun kin rufa a kenan arwallar karan kanta to shine anan yake cewa ta saharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka gama thumma qumna ila sala kai tsaye sannan sai muka tashi muka fita sallah qala sai Anas yake tambayar Zaid yace kuntu kam kana qadru zalik nace da Zaid menene gwalgwadon iya zamanin ma'ana gama sahurkin ku da yin sallar asuba qala sai yace qadru 50 aya yace gwalgwadon karanta aya 50 an gane ko kenan aya hamsin a nan ba ayoyi ba sura ba wadda take doguwa mai dogayen ayoyi kuma ba wadda take mai gajerun ayoyi ma'ana tsaka tsakiya shine dai misali kamar suratu dur duk da cewa a lissafi na wasu malaman kira'a zaka same ta aya hamsin ba ɗaya ce an gane ko gwalgwadon kenan suratu dur wato bayan gama sahur da kuma yin sallar asuba shi ne ya bayyana masa ya ce gwalgwadon aya talatin aya hamsin kenan wannan me yake nuna mana ashe abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana buƙatar a jinkirta sahur tare da cewa shi ko buɗe baki abin da ake buƙata a gaggauta shi wannan akwai hikima a bayyane yanzu kaddara cewa za ka yi sahur tun karfe biyu ko kuma zuwa karfe uku na dare kafin ma ka tashi lokacin sallar asubar wato abincin da ka ci ya ka daga ransa ya an gane ko ma'ana kasancewar za ka ɗan galabaita a cikin yinin wannan amma inda zai zamanto gab da ketowa alfijir ne mutum ya yi sahur to kasancewar ba zai ɗan wahala ba a wajen azumi sannan yanzu wajen gaggauta buɗe baki kaga anan akwai rangwame maimakon a ce sai an ɗan jinkirta lokaci ya ɗan ja to amma sai aka ce to shi buɗe bakin ana buƙatar mu gaggauta shi idan muna gaggauta buɗe baki ba za mu gushe ba muna tare da alkhairi shi ma haka sahurkin to abin da ake bukata mu jinkirta shi to don haka malam sai bayan ya zo da wata hanya ta daban ta waki da kuma daga hisham sai dai kawai dan bambancin a cikin lafazin shine yake cewa qadaru qira'ati 50 aya wanda daman shi lafazin kira'a a can zaka kaddara shi zaka yi kinan gwalgwadon karanta aya hamsin shine malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda wanda zai iya zama a karkashin baban tare da cewa akwai hadisi wanda zamu iske shi nan gaba wanda manzon Allah yake cewa duk da cewa shi abin da yake nunawa cewa iya abin da ake bukata mutum ya yi sahur amma wannan dai abin da ma da yake bukata kenan jinkirta sahur shi yasa ya shigo da wannan hadisi bai zo da wancan ba malam yake cewa hadisin zaidu dan sabit hadisi ne kyaukyawa kuma hadisi ne ingantacce al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim da wannan hadisi suke faɗa ma'ana iya abin da yake sunna mustahabba shine jinkirta sahur kinan shine ce istahabu ta akhirar sahur suhur ma'ana sun so jinkirta sahur je wannan babu babu ma ja a fi bayanil fajr wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bayanin alfijir yaya yake wanda shi dama alfijir shine kenan farkon lokacin fara azumi wanda kuma karshen shi shine fadawa rana qala haddathana hanna qala haddathana mulazim ibn amr qala haddathani abdullah ibn nu'man an qais ibn talq ibn ali qala haddathani abi talq ibn ali رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kulu washrabu wala yah- wala yahidannakum as-sadiqul mus'il wa kulu washrabu hatta ya'tarida lakum al-ahmar قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث تلك بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المؤتر وبه يقول عامة أهل العلم قال حدثنا هناد ويوسف بن عيسى أنهما قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة هو القرشي هو القشيري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سهوركم أذان بلال ولا الفجر المستقيل ولكن الفجر المستدير في ال- في الأفق قال أبو عيسى هذا حديث حسن na'am
wato dalq ibn ali Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kulu washrabu ku ci ku sha wannan umarni ne wanda yake na halacci wala yahidannakum sadiul muslim manzon Allah ya ce haske wanda yake mai ɗaukaka wato kada ya razanar da ku ku daina ci da sha an gane ko na'am sai ya ce wa kulu wasu rabu manzon Allah ya ce ku ci gaba da ci da sha hatta ya atari da lakumul ahmar ya ce sai wato ja ya bujiro muku wanda dai farko zaka ga ja ne amma kafin zuwa jimawa sai haske ya ɗaukaka kenan wannan shine ake kiran shi alfajarus sadiq wanda farko idan ya keto zaka ga haske ne amma yana ɗan gauraye da launi wanda yake na ja wanda kuma shi zaka ga ya haɗa sasannin gabas amma saɓanin shi wannan na farko wanda ake kiran shi alfajirul kazi wanda hadisi sahihi abin da ya nuna zaka ga shar yake yi a cikin a gabas kamar yadda suke kiran shi wutsiyar bila dan haske ne yake dan ketowa amma bai ya hada sasannin sama kuma shi haka yake yi sama yake sai ya koma baya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan haske mai daukaka manzo Allah yace kada ya razanar da ku wala yahidannakum kada ya razanar da ku ku daina ci da sha sai yace wa kulu washrabu manzo Allah yace ku ci gaba da ci da sha hatta ya atari da lakumul ahmar wato sai wato ja ya bujiro muku kenan shine haske wanda yake na alfijir wanda ake kiran shi alfajir sadiq wannan kenan daidai yake da fadar ubangiji ta'ala wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayr al-abyadu abyadu min al-khayr al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana kenan daidai lokacin da za a tsaye da sahur kenan shine lokacin da fajr sadiq yake to malam ya ce a wannan babi akwai hadisi daga adiyu bin hatim da abu zar da samura allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ya ce hadisin dalq ibn ali hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gari amma garaba nisbiya ta wannan fuska sai ya ce aiki akan haka yake a wajen malamai annahu la yahrumu ala sa'imi la aklu wa shurb ci da sha bai ya haramta ga mai azumi hatta ya kuna alfajirul ahmarul mu'tar sai alfajir wanda yake ja mai bujurowa da haske ya tabbata sannan a wannan lokaci ya zama haramun ga mai azumi ya ci ko ya sha dole ne zai taka burki domin shine farkon lokacin azumi sai ce wa bihi ya kulu ammatu ahlul ilm gaba ɗayan malamai akan wannan magana suke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka biyo baya sannan malam ya zo da riwaya ta samura ibn jundub wadda ya yi nuni zuwa gare ta samura ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yamna annakum min suhurikum azanu bilal kiran sallar bilal wato karya hane ku dangane da wato yin sahur ɗinku domin shi bilal yana yin kira ne na farko a tsaki wannan a kusan ƙarshen dare an gane ku shine yake kenan kiran bilal yana yin shi ne don ya falkar da jama'a wanda damun bayani ya gabata tun lokacin da muka zo babu azan cewa bilal shine yake kiran sallah da farko wanda kuma shi yake as-salatu khairun minan naw sannan sai yake cewa walal fajrul mustaqil yake cewa ko kuma alfijir wanda yake almustaqil wato wanda yake mai yin tsawo yayi shar wato a gabas an gane ku shi haka yake jiya haka kamar yana yi dan tsawo maza Allah ya ce kar ya hana ku ci da shakar ya hana ku yin sahur sai ya ce walakin alfajrul mustaqiru fil ufuq fil ufuq sai dai wato alfijir wanda yake mai watsuwa da haske a sasannin sama wanda kenan shi in ya riga yake to zaka ga dandanan haske ya hada sasannin gabas to wannan manzon Allah ya ce shine zai hana ku yin sahur amma wancan alfajrul mustaqil wanda yake dan yin tsawo haka wanda baya hada gabas da haske haka yake yin shar shine wanda hadisi yake nuna tsawon da yake yi yadda ka san wutsiyar dila haka yake yi amma baya hada sasannin sama da haske sai dai kawai hasken ya ringa daukaka shine manzon Allah yake cewa a wace riwaya ne yace as-sadiul mus'id to wannan kasancewar manzon Allah yace kar ya hana mu yin sahur haka nan kiran sallar bilal domin shi bilal yana yin kiran sallah domin ya falkar da mutane sannan a ƙarshe abdullahi ibn ummi maktum shi yake kiran sallah shi kuma sai bayan alfijir ya keto an ce masa gari ya waye sannan a wannan lokaci yake kiran sallah shine yace walakin alfajrul mustadiru fil ufuq yace sanadi alfijir wanda yake mai watsuwa da haske a sasannin sama manzo Allah yace shine zai hana ku cikin sahur malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa a takaice hadisi ne sahihi iya abin da yake nuna mana alfijir dai shine wanda haske yake hada gabas daga wannan lokaci mai azumi ke fara azumi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك